kila cikin tattawar muhammad kabir haruna gombe shi ma yana da wasu dunkoki da ba za su rasa goma sha biyar ba tare da shi akwai alarama ahmad ibrahim sulaiman daga kanku alarama ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin isowar daga allah madaukakin sarki ko roƙo ya yi wa malam jagora allah ya daidaita mana kafin allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abubuwa da zamu an sai gari yawa ne za su da can da kacce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan babban masallaci mai tarihi masallacin juma'a na sultan bello jami'ar shek abubakar mahmud gumi a cikin wannan babban birni na kaduna ba don komai ba sai saboda wa'azi na addinin musulunci wa'azinmu na yau ya zama abin da ake ciwo ribar kafa ba wannan wa'azin da ya shigo da boka duna ba abubuwa guda biyu suka shigo da boka duna abu na farko akwai ɗalibai da shugaban kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau ta hanyar directorate na basic education na wanda kungiya wanda associate professor Dr. Ibrahim Rijiyar Lebo yake jagoranta guda goma sha ɗaya da shugaba ya ba su scholarship za su yi karatu a jami'ar musulunci ta Nijar da take sayi. Su kama hanya zuwa jami'a shi ne suka zo tare da iyayensu domin su yi shugaba da jagorin wannan kungiya ban kwana kuma a ba su shawarwari waɗanda irin wayannan ɗalibai yanzu maganar da nake da ku akwai waɗanda adadinsu ya kai guda ashirin da takwas da sun yi graduating duka sun gama digiri a ƙarƙashin wannan scholarship na shugaba wasu daga cikinsu har sun fara masters a wannan jami'a akwai kuma ɗalibai da adadinsu ya kai arba'in da tara waɗanda su ma shugaba ke ɗaukar nauyin su suna karatun digiri a wannan jami'a a jami'a guda ɗaya to muka zo domin ƙarfafa wayannan ɗalibai abu na biyu taro da ƙungiyar wato haɗin kan ƙungiyoyi na addinin musulunci suka shirya la'akari da ƙalubale da yake fuskantar wannan ƙasa na yadda za mu tunkari waɗannan ƙalubale da waɗannan matsaloli da yadda Allah maɗaukakin sarki mu ba su wan bulo sabon dai. To kuma sai aka ga maluma sun shigo na sunna sojoji na sunna da sojojin sama na sunna da sojojin ƙasa na sunna da sojojin kundumala a ruwa na sunna da 'yan atilare. na sunna da general general da da da da su man nasir kidin suka zo suka ɗauki shugaba cewa ya kamata a sa wannan wa'azi da wa'azi ya rikide ya kuma wa'azi na afirka kuma dama wannan jami'a ba ta najeriya ba ce jami'a ce ta afirka wannan masallaci to muna addu'a wanda ya fara haskaka wannan majalisi babanmu kakanmu a da'awa Sheikh Abubakar Mamur Gumi Allah ka kara dole da kafarinsa da rahama Allah ka kara wa zuri'arsa albarka Allah ka kara haskaka wannan da'awa tashi maluma da dama su yi wa'azi ciki na samu malami sakataren majalisar malamai shek gambo kyari daga borno yana wa'azi wani gigimin mai malami ne allah ya masa baiwa da yawa matsalarsa guda ɗaya kawai shi ne kanuri ne banda wanda baya da wata matsala sannan malalawan abubakar trayon kura tun kina karama sunan ke bace wajen yan bida yanzu ne ya kama kammala wa'azi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma manyan hasusi sai shigowa suke duka duka abin da aka bani minti goma sha biyar kuma a saurara a saurara la'akari da kaduna kuma ana maganar sultan bello iri na irin shugaba irin alaramma da sauransu mu 'yan gida ne a wannan wuri akwai maluman da ba koyaushe suke samun damar shigowa ba kuma yau Allah ya ba mu sa bid'a da shirka fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha mu kuma da yardar Allah madaukakin sarki muna nan Allah ya amince amma wannan dama da aka bani zan samu ko aya kwana ɗaya tallin tallin karanta daga nan in cika wa rigata iska sauran maluma su zo a ci gaba da fafatawa adaran ma Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratul nahl yace wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma wannan aya tana gada mana primary assignment na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin aikin da Allah ya turo annabi ya yi a nan duniya wanda ‘yan ƙato suka ja daga suna ga sai sun yi juyin mulki sun kwace wannan fawa da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa hannunsu wai a haka kuma matsiyata wai su ne masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da zikiri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalmar zikiri a Qur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni da yawa amma a wannan aya da Alarama ya karanta mana tana nufin Alƙur'ani mai girma tana zuwa da wasu ma'anoni ba ma'ana Alƙur'ani ba amma a wannan aya tana ba da ma'ana ne na Alƙur'ani mai girma ba mu da lokacin da za mu tattauna akan sauran ma'anoni da take zuwa da su amma dai shaida akan cewa tana zuwa da ma'ana ta Alƙur'ani mai girma ayoyi da yawa sun tabbatar da fassarar akan wannan aya daga cikin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki ce inna harar da zallar zikin ya ce wa haza zikirin mubarakun an zallahu وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون yace innal ladzina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز
aha aha لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ana raba ka san dan kana kato taurin kan tsiya ne da shi yana yin cewa duka ayoyin da muka karanta ba inda aka ce qur'ani karara aka kira shi da zikiri to bari mu baka karara Allah ya ce sadu صاد aha والقرآن للذكر والقرآن للذكر duka da kai duka ka dora kai ta cewa na gurin da ake magana akan sa ana magana akan alqur'ani mai girma ne to Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar an tambaya ya Allah saboda me me dalilin da yasa ka saukarwa annabi da qur'ani baka sa wata printing press ta mala'iku ta buga Qur'anin aka raba wa kowa kofi na daya kace zai karanta ba sai ka zabi annabi sai ka sauka masa da Qur'ani sai Allah yake li wannan li ita ke cewa labu ta'ali malaman kadawa suka ce li ba da banza ba kenan akwai dalili menene dalilin shine litubayyana lin-nasi domin kai wa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abin da aka sauka musu kai annabi kai muka dora wa kwangila muka dora wa aiki muka dora mata assignment na ka yi wa mutane bayani bayanin ne zaka musu ma nuzila ilayhim abin da aka sauka musu menene abin da aka sauka musu a alqur'ani mai girma kenan ka yi musu bayani me alqur'ani mai girma yake nufi kenan yanzu muna da abubuwa guda biyu akwai almubayyin akwai almubayyan abu na farko muna da malin zila ilayhi abin da aka saukar shi ne alkur'ani abu na biyu ko muna da aikin da aka dora wa annabi shi ne ne bayanin wannan alkur'ani kenan ga qur'anin ga bayanin qur'ani ga qur'anin ga fassarar qur'ani ga qur'anin ga bayanin abin da qur'ani ke yi ga qur'anin ga to menene bayanin alƙur'anin shi ne suna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kuma da aka saukar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙur'ani ya yi bayanin ƙur'ani ko bai yi bayanin ƙur'ani ba ya yi bayanin ƙur'ani ta hanyoyi da yawa wani lokaci ayar alƙur'ani mai girma takan zo da bayani a dunkule sai annabi a sunnarsa sai ya yi bayani ya warware yadda magana take alkur'ani mai girma ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة yace ku tsaye da sallah sannan ku ba da me ku ba da zakka abubuwa da yawa za su taso na Qur'ani ya kawo sallah a dunkule ya Allah muna so mu san sallan nan wace da wace za mu yi sai annabi ya bayanin akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai isha raka'a nawa nawa za mu yi annabi sai ya bayanin asuba raka'a biyu za ku yi wannan raka'a kaza za ku yi wannan raka'a kaza ku za ku yi me za mu karanta ku karanta fatiha nan ku karanta sura nan a bayyane za mu yi ko a ɓoye nan ku yi a bayyane nan ku yi a ɓoye ya za mu yi ruku ya za mu yi sujadar duka waye wannan bayani annabi muhammad Allah ya ce ku bari zakka zakar da mai da mai ake cirewa zakar annabi kai za ka yi bayani bi bayyana ne ta ce ma da jira ilayhi abin da zan fitar da kan sai ya kai wani adadi annabi yi musu bayani sai ya shekara ko bai shekara ba annabi yi musu bayani qur'ani ishala bai ce komai akan wannan ba gargadon me za mu fitar annabi yi musu bayani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yadda za ka yi ka cire zakka sai ka tuntuɓi ofishinsa ka ji wani bayani ya kami ka iya cire zakka wani lokaci alqur'ani zai kawo abin a sake amma sunna sai ta kayyade domin a fahimta ya za ka gane wannan Allah ya ce wa sariqu wa sariqatu والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Allah ya ce wa sariqu barawo namiji wa sariqatu da barauniya faqatahu aydiyahuma ku yanke hannayensu me ake cewa hannu tun daga kafada zuwa ina kenan idan za mu yi aiki da Qur'ani in muka dauko adda muka kama barawo daga ina za mu sade masa hannu da ya kafada saboda Qur'ani ya faɗa mun a sake amma sunna ita ta zama ce ba daga kafada za a tare ba daga iya idanun hannun nan nan da inda za a tare kenan sunna ita ta kayyade mana abin da aka ambace shi a sake akwai abin da za a zo a faɗe shi yana buƙatar fassara sahabbai duk da larabcinsu ba su gane ba qur'ani yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba sahabbai hankalinsu ya tashi waye bai taɓa yin zalunci a cikin al'umma ba kowa ya taɓa manzo Allah sai fassara mace ce a zaluncin da wannan ayar take nufi tana nufin shirka kamar yadda Allah ya ce inna shirka إن الشرك لظلم عظيم lallai shirka zalunci ne mai girma nan qur'anin ya zo da bayani bayanin da yake bukatun sai an yi sharhi a fahimce shi wane ne zai yi sharhi a fahimce shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma ad- wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambaci shari'a sabuwa kar da Qur'ani mai girma bai yi magana a kanta ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace a yi ko a bari da izinin Allah ne yake magana ko ka ga magana a Qur'ani ko ba ka ga magana a Qur'ani ba da izinin Allah ne yi shi yasa da aka je yakin Kaibara manzon Allah ya nuna wa sahabbai wasu dabilai da sahabbai suka sare wasu suka bar shi a tsaye hankalin sahabbai ya tashi da yahuda suka fara cewa sun zo sun sassare musu da bilai sai ga aya ta sauka Allah madaukin sarki ce ma qadatu min linatin aw taraktubuha
قطعتم ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله من يخزي الفاسقين Allah yake dukkan wata bice- bishiyar dabino da kuka sare ko kuka bar ta a tsaye ba ku sare ta ba fa bi iznillahi bi iznin Allah ne yake wannan ko za ka yanka dan kala kato da wuka bai isa ya gaya maka a Qur'ani mai girma ina ne Allah yace ya ba da izini ku sare wannan bishiyar ko ku bar wannan bishiyar ba amma tunda da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi to da izinin wa aka yi da izinin Allah madaukakin sarki aka yi saboda haka sunna ita ce wacce take yin bayani take yi wa sahabbai sharhin ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda aka saukar ta ina yan ƙala ƙato ke fatar da jama'a bari ba da misali ko guda ɗaya sun ce to ai hadisin akwai tuka da warwara in ka ce menene ga hadisi a bukari sahabi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari daga tsaye kusa da wata bola ta wasu mutane sai shiga kuma hadisin Aisha a Turmuzi Aisha ta ce duk wanda annabi ya ce duk wanda ya ce muku annabi ya taɓa yin fitsari a tsaye kada ku gaskata shi kenan hadisan an samu tuka da warwara a sakarcinsa da jahilcinsa bai san idan aka samu hadisai guda biyu da a zahirinsu kamar sun yi karo da juna ya malamai suke bi su waro da matsalar ba za a binciki hadisan wanne ne ya fi inganci in aka samu wannan ya inganta wannan bai inganta ba sai a kaga sai a aje wanda bai inganta ba a ɗauki wanne a ɗauki wanda ya inganta sai aka bincika aka samu duk sun inganta malamai suka ce akwai sauran aiki sai mu bincika mu ga wanne ne annabi ya fara faɗa ko ya aikata wanne ne aka yi daga baya sai mu ce wanda aka yi daga bayan hukuncinsa ya soke hukuncinsa farko ba tuka da warwara ba ne muka bincika muka gagara gane wanne ne aka yi farko wanne ne aka yi daga baya sai mu duba mu ga hadisan za su iya haduwa ko ba za su iya haduwa ba Aisha radiyallahu anha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai nake duk wanda ya ce muku annabi ya yi fitsari a tsaye karku ita dan ba ta taba ganin annabi ya yi fitsari a tsaye ba sai wani sahabi ya ce mu yi tafiya da annabi na gan shi ya yi fitsari a mai a tsaye sai mace to a cibi na kake karka ta kai fitsari a tsaye sai ka yi mai sai ka tsuguna amma idan a waje ne ka je wataƙila inda za ka yi fitsari zai iya fansamowa ya bata maka riga wata larura ta taso kamar yadda annabi wurin dola ce wataƙila mai gaza na iya sama shi to nan gudun sai a ce za ka iya fitsari a tsaye haka malamai suke ɗauko nasosi a gaya za a haɗa su amma da yake jahili ne da ƙiƙi ɗan kwangilar rugu da sunna sai ya zo ya nuna maka cewa tashin duniya ya zo ta kuma yana ba kumburin jahili ne ba ka sauraron malaman sunna sai ka ce an shiga uku ni kaina ya kulle ban san inda na nufa ba wannan ya ce fari wannan ya ce baki na rasa inda na nufa ba matsala in baka san inda ka nufa ba mu mun san inda ka nufa ba ta ci jahannama ka nufa za ka zuwa makaranta ba ka zama da malaman sunna ba ka zuwa ka koyi addini ka ce ba za a ruɗa da kai ba dan ba za a rikitar da kai ba idan irin wannan hukuncin da kai jahilci ai jahili sai ya ce qur'ani kenan akwai tuka da warwara shi ba cikin sa ya za a gane wannan da labarin tambaye ku idan aka ce mutum ya mutu wa ya karbi ransa kuna da gaskiya qur'ani mai girma ce Allah ya tawaffa nafsa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
الله يتوفى الأنفس Allah shi ke karɓar rayuka hina mauti ha yayin da ran za ta mutu. Wannan ayar wa ce mana yana karɓar rai. To ga wata ayar kuma ta ce ba Allah ne ke karɓar rai ba. Kar ya tawafa ku malakul mauti.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
Allah ce kurka gaya musu ya tawafa ku malakul mauti. Malakul mauti ne ke karɓar rayuka kuma Allah ba. kenan jahili sai ce an samu mai wannan ayar ta ce wa ke karma wannan ta ce waye to wata ayar ta ce ba Allah bane ba malakul mautin bane hatta idza jaa ahaduhumul maut kanmu wata bataliya yan aikanmu su muke turawa su karɓo ran shi ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق لو كما أكتش إذ يتوفى الذين كفروا سوى كي كربانا عنان الملائكة sai ka ce ai qur'ani ba ma kauli biyo ba baki biyo ba kawai yayi baki barkatai saboda kai jahili ne baka san addini ba kenan idan da wannan ne za ku rinka ruguje hadisai kuna gama ruguje hadisan kanwa za ku dawo kan qur'anin za ku dawo shi ma ku rushe su shi yasa yan dakon kafirci ne yan kwangilar kafirci ne domin su lalata addinin al'umma shi yasa ku kalle su akwai wanda kuka ya kama da musulmi a cikin su kowane matsiyaci ya kankara gemu sai ka ce karuwa sabon gari da suna addini naji baka yarda da hadisi ba qur'ani ya ambaci gemu ko bai ambaci gemu ba ana ramma قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أها إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي kenan malamai in suka zo sai su ce maka wa'annan ayoyin ba tuka da warwara a cikin su ya ba tuka da warwara da Allah ya ce bataliyar mala'iku ke zuwa dauko ran haka ne bataliyar mala'iku ke zuwa dauko rai to da Allah ya ce malakul mauti fa saboda malakul mauti shine shugaban su idan al'umma ta aikata aiki amma tana da shugaba in an zo ba da labarin aikin wa za a ce ya aikata aikin ba ku an samu ba ɗazu na ga wani titi a a nan cikin gari na ce waye wannan titin sai aka ce gwamna wane ne ya yi titin da Allah an tambaye ku tsakanin ku da Allah shi ya yi titin ya tuka gireda ya je ya tona hanya ya hau buldoza ya hau nuna ya dau cebur ya dau diga ya ya ya ya zuba kwa- su wane ne suka yi amma waye jagoranci aka yi kenan da shi ya jagoranci aka yi sai aka jingina aikin zuwa gaba zuwa gare shi haka ne yanzu muka ce shugaba ya dauki nauyin wata tawaga ta dalibai za su tafi karatu a madadin suwa ya dauki tawagar a madadin kungiyar izala in nace kungiyar izala ta dauki nauyin tawaga sun tafi karatu ƙarya dai in nace shugaba ne ya dauka ƙarya dai kowanne daidai ne ko ba daidai bane to ku saurara me yasa kuma wacce ayar ta ce Allah ne yake yi su mala- mala'ikun gaba ɗaya da su da shugaban nasu waye ba su umarni idan na ba wani umarni na ce harbe wani idan aka zo ba da labari wa za a ce ya yi kisa wanda ya ba da umarni shine wanda ya kisa saboda shi ya ba da umarni a je a yi kenan Allah shi ya ɗauka ko ba shi ya ɗauka ba kenan kowa an jingina aikin zuwa gare shi gwargwadon matakin da ya dauka lokacin da za a gudanar da aikin ayoyin su fito dalla dalla ka gane ma'anarsu kai dan kala kato qur'ani ya ce wa inna yawman inda rabbika ka arfi sanatin mimma ta'ud وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون yini ɗaya na tashin alkiyama Allah ya ce daidai yake da shekara nawa ba ku an samu ba shekara dubu nawa dubu ɗaya alfi sanati shekara nawa dubu ko to tarujul mala'ikatu تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة nan kuma aka ce shekara nawa shekara dubu nawa to kenan nan kada kato sai mu ce a daina aiki da qur'ani saboda ga wata aya ta ci karo da wata aya dan kada kawai ungurmin jahili baka san inda addinin musulunci ya rufa ba idan wannan hukuncin wai ka samu hadisi kaza ka ce to yanzu ga wannan hadisin ya ci karo da can ya nuna hadisai ƙarya ne da jahilci ka kai hukunci qur'anin ma wannan hukunci in ka masa wargaza qur'anin zaka yi wani ba wannan ƙaro ƙato ba cewa hadisan nan fa ruwaito su aka yi shi ƙuranin fa ba ku an samun ba yanzu ana nan ma da ya karatu da ruwayar ya karatu hafsun nan annabi ne sahabi ne oh ka yadda da ƙur'ani ruwayar hafsu umma ba ka yadda ba kai warshu warshun nan annabi ne sahabi ne kai kalun kalun din nan annabi ne sahabi ne ya ruwaito wajen wani wani ya ruwaito wajen wani wani ya ruwaito wajen annabi shi kuma ya koya wa wani wani ya ruwaita daga wurinsa wani da haka qur'ani har ya so inda muke hanyar da qur'anin ya zo ya same mu hadisan ma haka suka zo sahabban da aka ruwaito hadisan daga wajensu suka ji daga annabi su din ne suka jiwo qur'anin daga annabi suka karantar da almajiransu suka hanyar da qur'anin ya zo da hanyar da hadisan suka zo duk ɗaya ne in dai matsalar kai ta ce ruwaya qur'anin ma rushe shi zakai gaba daya ina ganin wa'annan qur'ani suke so su fara kai wa hari suna jin tsoro shi suka ce ba mu fara rushe sunna muna rushe ta to qur'anin ba za mu sha wahalar rushe shi ba Allah kada ka ba su sa'a ai ta waje sai gari ya waye matasa a cigaba sai gari ya waye wanda ya yadda a cigaba sai gari ya waye ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana rama kaga wani goro ci haka da tsawo ke maluma suna biyowa bayan Allah ya da shara fage ne wanda muka yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور محمد كبير هارون غومبي Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha. A malam yana cikin gabatar da nasiha na sake ganin wasu malumanmu duk muna nan tattare da su wasu kuma sannan sadda yake karatu suke shigowa tun ɗazu akwai mai masaukin baƙi limamin wannan masallaci imam malam abdullahi muna nan tattare da shi muna tattare da ɗaya daga cikin daktocinmu na sunna 'ya'yan wannan ƙungiya ko ko in ce jikokinta dr awwal mustapha imam sitti na hango shiga can zaune muna tare da sa religious affairs na wannan jiha wato malam abdurrahman ƙura'an on cassette shi ma muna tattare da shi mai girma sa muna maka barka da shigowa tun ɗazu sadda nake gabatar da malumanmu na jihar kano muna tare da shehin malami fadilatu doktor imam ali yunus daga kano shi ma muna tattare da shi muna tare da shugaban majalisar malamai na jihar neja sheikh aliyu adarawa muna tare da ɗaya daga cikin matasan malamanmu a wannan ƙasa shehin malami malam umar shehu zaria muna tare da ɗaya daga cikin matasan daktocinmu dr salim usman daga kano wannan wata ajiya ce ta allah wadda wai ɗan gato ya ga dr salim ya ce babban magana yana nan na hango shi muna tattare da shi muna tare da shugaban majalisar malamai na jihar katsina da nasiru abdurrahman fituwa muna tare da shugaban kungiyar jama'ati zatul bid'a na jihar bauchi ɗaya daga cikin manyan malamanmu masu wa'azi a mataki na ƙasa profesa zubairu abubakar madaki na gan shi tare da ɗaya daga cikin malumanmu na ƙasa dr abdulaziz almisiri kowa gwargwadon matsayin da allah ya bashi muna mashi barka da zuwa muna da ta hangawa insha Allah babban magana kada ku manta wa'azi ya tafi nan a ina muke ne makarantar jami'ar sheikh abubakar mahamud gumi bari in tsinduma cikin gidan sheikh abubakar mahamud gumi in ɗauko ɗansa mai wa'azinmu na gaba shine Dr. Ahmad Abubakar Mahamud